أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نعم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم
يا أيها الذين يا أيها الرسول يا كوانا منزو صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر wanda suke gaggawa suke abkawa cikin wato kafirci kar su ɓata maka rai wato wanda wato aikinsu abinda suke yi kai ya ɓata maka rai wato ne da laji na ƙalu daga wanda suke cewa ko kuma suka ce amanna mun yi imani suka faɗa bi afwahim ai bi alsinihim da harsunansu walam tumin qulubuhum amma zukatansu basu imani ba humul munafiquna sune munafikai wa min alladhina hadu samma'una lil kadhib wa min alladhina hadu da wanda kuma wato hado wato suka yi wato wato suka yi wato yahudanci ai kawun mutane sama'una su masu ji ne suka zuba ga ƙarya allazib taratu ahbaruhum wanda malaman suka kage suka kage su sama a kabulin suna jin wannan wato ƙarya kaskare shi kada san malaman su je wato na kabulin karba sama'una masu kuma saurare masu ji ninka daga gare ka wato liqaumin ga mutane ai da ajli qaumin suna sauraron ka da ajli qaumin saboda wasu mutane akari da wasu min al-yahud daga yahuda wanda lam ya tuka basu zo maka ba hum ahlu khaybara sune wato mutanen khaybara zanabihim muhsanani katangugu guda biyu ne suka zina a cikin su fa karihu rajmahuma sai suka ki su jefe su fa ba su quraizata sai suka aki quraizata liyasalun nabiyya dan su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an hukumin ma ga hukuncin su wato sifa ce guda biyu na farko su ji ƙarya daga malamansu kuma wato su ɗauki wannan ƙarya su je su yaɗa su cikin ammawansu na biyu kuma su ji gaskiya daga manzala sallallahu alaihi wasallam su ciri wannan gaskiyar su kai wa malamansu don su jirkita wannan don su jirkita wannan wato gaskiyar domin wato malamansu su ne suke jirkita wato abubuwa sai su gaya musu eh yana daga cikin abin da suka jirkita su ko manzala yake cikin a taura sannan kuma idan suka ji abu daga manzo Allah aka ji aka gaya musu to sai su canja masa sifa sai su wato jirkita shi yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi yaquluna in utitum hadha fakhuduhu wa in lam tutawfu fahdaru suna jirkita wato al-kalima zance allazi fi tawrat wanda yake cikin at-taurat ka ayatul rajim kamar wato ayan nan ta jefe wato mazuraci wanda yake muhutani min ba da mawazihi bayan bukukuwansa allati wa za a hallahu alaiha wanda Allah ya ajiye ta alaiha a kansa a kanta ai yubaddilunahu suna musanya shi ya kullu suna faɗa da ban arsaluhu ga wanda suka aike su suna cewa in utitum hadha hadha hukuma in in wato in utitum hadha hukuma an ba ku wannan hukunci almaharaba abun wasu jirgitawa ai aljaldu wato yin bulala ai abtakun ya muku wato abtakun bin Muhammadin in Muhammad ya baku fatuwa da shi to fa ku zuhu karbu wannan wato fatuwar ai fa qabaluhu karbe ta amma wa in lam tutahu in ba ba ku wannan fatuwar ba bal bar dai abtakun bi hilaji ya baku fatuwa da sabanin za to fa hazaru ku sautu an taqbalu da ku karbe shi ma'ana kar dai ku karbu wannan idan yace jefewa za a yi ku karba amma yace bulala ne to shikenan ku karba bayan kuma shi jefewa yana nan a cikin littafin suna kaura yana nan a ciki sun karanta sun gani ba su yi amfani da shi ba suka da gun manzo Allah suna neman ya musu hukunci sabanin wannan to shine suke cewa waɗanda suka je neman hukuncin in manzo Allah ya musu hukunci da wato bulala kawai sabanin wannan zai ga su su karba idan kuma manzo Allah ya ce sai an jebe ku kan su karbi wannan hukunci wa man yuridu Allah fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ya yi wato jarraba sai idlalahu kasar da shi falam tamlika lahu min Allah shay'an ba za ka mallaki wani abu lahu gare shi ba fi da fi cikin ije ta أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم wancanan ka sune wanda Allah bai nufi tsarkake zukatan su bane da kufur daga kafirci walau aradahu da ya nufi shi da lakarin da ya kasance لهم في الدنيا خزي kunyata ta tabbata gare su duk duniya a gidan duniya ai zullu wato bulakanci bil fatihat da kunyata wal jizyati da saba jizya ولهم في الآخرة عذاب عظيم azaba mai girma ta tabbata gare su bil akhirati a gidan lahira سماعون للكذب أكالون kaluna lissohon su masu yawan jin yadda ka zuba ga karya masu yawanci kuma da su hutu ga wato haram idan milha'i wasu kun ha su hutu ko kuma su hutu su hutu ai alharam haram karin sha kamar rashuwa فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم sun suka zo ka sun suka zo maka ya rasulullahi lita kuma dan kai hukunci bainahum tsakanin su fa hukum kai hukunci bainahum tsakanin su awa aris ko kuma ka kau da kai an gaburan su haza tahiru wannan wato zabin mansuhun an shafe shi bi qaulihi da fadan Allah da yake wa an hukum bainahum al-ayata Na'am.
fa yajibu fa yajibu al-hukm bainahum yi hukunci tsakanin su sai sai wajaba idza tarafu idan suka kawo ƙara ilaina zuwa gare mu wa huwa asahu qawlai shafi'i wannan shine ɗayan wasu ingantattun ƙaulukan Imam Shafi'i guda biyu walau tarafu ilaina ma muslimin da za su ɗauko ƙara zuwa gare mu tare da wani musulmi to wajaba wato karɓar ƙara a musu hukunci ya wajaba ijma'an bisa ijma'in malamai وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا a in taurin an in kau kau da kai an gaban su ba za su wato ba za su cutar da kai da wani abu ba
وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط ko kuma kai hukunci mai nan tsakanin su in za ka yi hukunci to kai hukunci tsakanin su bilkis da aibil adali da adalci إن الله يحب المقسطين Allah yana son masu adalci a cikin hukunci ai su yana saka musu وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك to ya wa kai mun hakkin mu naka yaya wato suke wato hukunta ka suke hukuntar da kai akan wato al'amuran su wa inda hum taurata alhali ga taura a wajen su fiha hukmun lahi wa hukuncin Allah yake cikin ta birrajin da jejewa wannan istifhami ne na ban mamaki ai lam yaqtilu bi zalika ma'rifat al-haqi ba su nufi wato sanin gaskiya ba bi zalika da wannan bal bal dai ma huwa hawan suna nufin abin da ya fi wato sauki alaihim gare su wato da wannan tambaya da wannan sai hukunci sun bai ta wallaula sannan yi wani da sai su kawo da kai an hukumi ka gaba da hukuncin ka bi rajim da jefe wannan almuwafiqi mai dacewa da kitabihim da littafin sun ba da zalika bayan wato zalika wancanan ka a takim wannan hukuncin da ka suka kawo maka kuma kai hukunci da wato jefewa وما أولئك بالمؤمنين ne wa ulai ka wancanan ka ba su zama bilmuni ba su zama mine ba إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور mu dai mun zokar da attaura fiha hudar akwai shirya a cikin ta minar dalalata daga bata wa nurun kuma da haske ai bayanin bayani lil ahkamu ga- ga hukunce hukunce يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والحبار بما استخرجوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون to mu dai mun zokar da wato attaura wato huk- wato shirya take cikin ta daga bata da kuma haske shine bayani na hukunce hukunce ya hukumu bi hannabiyuna annabawa suna wato yin hukunci da ita min bani isra'ila daga bani isra'ila allazina aslamu wanda suka jawo lillahi zuwa ga Allah lillazina hadu ga wanda wato suka suna hukunci da ita ga wanda wato suka wato suka wato suka yahudanci war rabbaniyuna da kuma al'ulama a wato suna wato hukunci da ita ga wato suna wato malamai ma suna wato war rabbaniyuna yaqubu bi hannabiyuna allazina aslamu wato annaba suna hukunci da ita ga wanda suka musulunta ai suka jawo zuwa ga Allah lillazina hadu ga wanda wato suka yi hudanci war rabbani da haka nan ma al ulama malamai ma suna hukunci da ita mun daga cikin su wal ahbaru da fakihai masana wato addinin su duk suna hukunci bi mastubizu ai bi sab- saboda sababin allazubizu abinda aka ba su wato kiwon sa ai ustudu ba aka ba su ajiyar sa ai istahfazuhum Allahu iyahu saboda abinda Allah ya ba su wato kiyaye ya ba su wato kiwon sa min kitabillahi daga littafin Allah an yi baddilu daga musan ya ce wa kanu alaihi shahada su dai sun zama wasu masu shaida alaihi akan da annahu cewa shi haƙƙun gaskiya ne فلا تخشوا الناس واخشوا kakka ji tsoron annasa mutane ayyuha wato wato fala tansu nasa kakku ji tsoron mutane ya ku yahudawa fi izhari ma indakum cikin bayyana abin da yake wato tare da kumin nati muhammadin daga wato sufofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam warrajini da kuma wato jefan mazalaci mutane wa gairu za wa gairu hima da wani su wa kushoni ku ji tsoro na ka wato fi kitmani cikin boye shi ولا تشتروا بآياتي ثمنا da قليلا kakku mutane wato saman kalilan kaɗan bi ayati da ayoyi na minar duniya daga duniya ta ku nuna hu da za ku karɓe shi alaki timani ha bisa koye ta
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم kafirun duk الكافرون wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba ku ulai ka wancan nan ka su ne kafirai وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف واللذن باللذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا ai wato ai faradna mun farlanta alaihim a gare su fiha a cikin wato at-taura mun farda mun farlanta musu annan lafza cewa wato ita dai rai tukutalu ana kashe ta bin nafsi da rai idan qatalata in ta kashe ta idan wato mutum ya kashe mutum shi ma sai a kashe shi wal aina haka nan ma idanuwa tukufau ana kwakule ta bil aini saboda ta kwakule idan wato wani in mutum ya kwakule idan wani shi ma a kwakule nasa wal an ba haka nan ma wato hanci yujidau ana yanke shi bil anti saboda ya yanke wato wato han- wato wato ya ya yanke hancin wani haka nan wal uzra haka nan ma kunne ma shi ma yukudau ana yanke shi bil uzra saboda ya yanke wato kunnen wani wasinna haka nan ma wato haƙori tukulau ana cire ta bisinni saboda ta cire wato haƙorin wani wa fi qira'atin birrafi fil arba'ati wal juruha haka nan kuma ubangiji ya ce wato wal juruha ay wato hukunci a cikin raununuka wato kisasu wato wal juruha kisas kuma kisasi ne tabbata a cikin wato raunuka eh ayyu mutansu fiha ana yin kisasi biya a cikin ta idza amkana idan wato abin yayi imkani ma'ana idan wato za a yi kiyasi idan wato idan wato zai yi imkani abinda mutum ya yi a yi masa a gurin da ba in an a gurin da in an masa ba zai halaka ba shikenan sai a yi masa eh shine ma'ana wato sai a yi kiyasi eh shine a kiyasa idan abin ya yi shine ya kawo misali ke kaleji kamar mutum ne ya cire hannun wani shi ma sai a cire hannunsa domin hannu ba matalaba ba ba, ba mahallaka ba ce eh wa rijili ko ya cire kafa wani shi ma sai a cire tasa wadda kari ko shir azzakarin wani shi ma sai a cire nasa wani hau zalika da makamacin wannan to ma la yumkinu fihi hukumatu abinda kuma hukuma ba za ta iya imkani ke hukunci a cikin sa ba to ba fa to ma la yumkinu fihi to abinda wato kitabi ba zai imkani a cikin sa ba to al hukumatu to ita hukuma sai ta duba ta ga me za ta yi na hukunci akan wannan kamar mutum da ya fasa kan wani to ana tsoron idan an fasa masa kan ya kai ga ga hallaka to kaga ba za a ce za a fasa za a fasa kan ba eh tun da shi wancan da ya fasa masa kan ba mutuwa yayi ba to ka azo shi ma garin fasa masa kai kuma shi shi kuma ya mutu to ka gani domin kai akwai wato mahallaka a ciki eh in an dake wani wurin ka ga mutum ba zai tashi ba eh to saboda haka sai hukuma ta yi hukunci a ciki wa hadal hukumu wato wannan hukunci wa in kutuba alaihim ko da an fardanta shi alaihim a kansu wa huwa muqarrar shi abin tabbatarwa ne shi ma wannan hukuncin fi shar'ina a cikin shari'ar mu ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan an shar'anta shi a cikin su mu ma a nan a shari'ar mu ta addinin musulunci haka yake wanda ya kashe a ci a kashe shi eh wanda ya cire idan wani a cire nasa wanda ya yanke hancin wani a yanke nasa wanda ya cire kunnen shi ma a cire nasa eh sannan kuma raunuka da aka yi su a wajen mahallaka to shikenan ba za a ce za a yi isasin wannan a nan wannan mahallakan ba sai shi alƙali sai ya duba ya ga me ya kamata ya yi na hukunci a wannan abin da aka yi.
فمن تصدق به فهو كفارة Ah, له wanda duk ya yi sadaka jihi da wannan wato kitazin bi an makana min nafsi shine ya ba da dama da kansa eh fa huwa kafaru ya zama kafara lahu gare shi lima atahu ga abin da wato yake ke masa wato ya yi makana ya ba da kansa a yi masa kitaci maimakon kafin sai an je wato an nemo shi an kamo shi ko kuma an ta neman sa to ya zama ya ya ya yi kafara ga laifin da ya yi ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
domin الظالمون wanda ya yi hukunci wanda bai hukunci da abin da Allah ya so ba fil kisasa a cikin kisasi wa gairihi da wani sa wancanan su sune azzalimai وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة to shikenan wa kafaina ai atba'ana ala asarihim wato mun biyar ala asarihim bisa gurabun wa'annan annaba mun biyar da annabi Isa dan Maryam musaddiqan yana mai gaskatawa limamin da yake da abin da yake gaba gare shi ai abin da yazo qablahu gaban sa min taurati na daga taura wa atainahu injila وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور mun ba shi kuma injila wanda akwai shari'a daga mata a cikin ta wa nurun kuma da haske ai bayanin lil ahkam bayanin na hukunce hukunce ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة take للمتقين kuma yana mai gaskatawa limamai ne dai daga abin daga abin da yawa sai gabata gare shi ne tauratun daga taura ai limati hada yana mai gaskata da abin da yake cikin ta min al ahkam daga hukunce hukunce wa hudan da kuma shari'a wa mu'izatan da wa'azi lil muttaqin ga masu tsoron Allah وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه wal yahkum ahlul injil wa kullum muka ce li yahkum ahlul injil ma buta injila su hukunci da abin da Allah ya saukar fiye a cikin ta min al ahkami na daga hukunce hukunce wa fi qiratin wa fi qiratin bi nasbi yahkum wal yahkum kenan eh wa kasal lam ne to li yahkum kenan ni adfan alama mu la atinahu نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون to duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to wa'anda suke hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to wato wa'annan su ne fasikai to duk dai mun ji wato matsayin wato hukunci ba da wato littafin Allah ba littafin Allah shine abin wato dauka ai hukunci da shi eh littafi na Allah Allah ya ce wanda bai hukunci ba shi su ne kafirai wanda duk ba su yi hukunci da shi ba kafirai wanda ba su yi hukunci da shi ba fasikai wanda ba su yi hukunci da shi ba azzalimai so haka duk abin da muke nema kamar yadda muka faɗa kwanakin baya yana cikin alkur'ani alkur'ani ya dace da kowane lokaci hukunce hukuncensa a kowane lokaci za su yi Eh, ba yadda za a ce wanda ya halice ka ya san ka ai wanda wato ba wanda ya san ka fiye da wanda ya halice ka eh wanda ba shi shi ne fa ya halice ka to wanda ya halice ka a ce wanda aka halice ku tare da shi ya fi wanda ya halice ku sanin ka ai ba zai yi ba eh wanda ya halicce ku ya fi ku sanin to shine ya sauka yace ga yadda za ku yi eh to amma saboda rashin gaskiya duk an kauce shikenan sai a je a tattara mutane shikenan a ce su tsaro yadda za a hukunta jama'a sai su je su zauna su tsara mulki bayan shekara ɗaya biyu sai a ce ai sai a cancanja eh to ka gani kaga ai nan ma wato rauni ya bayyana rauni ya bayyana eh littafin Allah ku ba inda za a yi wani lokaci a ce a canja kaza duk sanda ka ɗauko shi sai ka ga yayi daidai da wannan lokacin eh
نعم kuma al'umma fa ba za ta gyaru ba sai an koma ga littafin Allah eh ba za a gyaru ba ai yana nan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khamsun da hamsin ko khamsun da hamsin da hamsin ko an ja ki kwanan nan eh farko abin da khamsun da hamsin eh abu biyar da abu biyar duk- duk abu biyar din nan ya faɗo su har da wanda bai hukunci da littafin Allah ba ga abin da zai same shi eh duk wata wahala da ake ciki ajiye littafin Allah shine janyo ta Eh, su kansu musulmi wato sun yadda da yanayin da ake tafiya domin an duba yanayin rayuwar musulmi sai kaga abubuwan da yake cikin qur'anin ba da shi ake aiki ba eh duk abubuwan da qur'ani ya umarni domin shi alqur'ani fa ba wai hukunci ne wai suka yi hukunci ko a yanke hannu ko a yanke kafa ne kawai a cikin sa ba komai na rayuwa yana ciki bayan wa'annan hukunce hukunce na kisasi to akwai ma mu'amala a ciki eh, mu'amalarka da kai kanka mu'amalarka da iyalinka mu'amalarka da ƴaƴanka mu'amalarka da ƴan unguwarka mu'amalarka da musulmi mu'amalarka da wanda ba musulmi ba sai alqur'ani yayi bayani a ciki eh ba mu zama daidai ba sai mun koma gare shi Hmm.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤينا عليه wa anzalna ilaykal kitaba mun zo kan maka da littafi shine alqur'ani ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mun zo kan maka shi bil haqqi da gaskiya musaddiqan yana mai gaskatawa limamin ya je ga abin da yake gaba gare shi ai kabla ku gaban sa min alkitabi na daga littattafai wa muhaiminan yana mai shaida alaihi akan sa wal kitabu wal kitabi wannan min alkitabi din nan ai ma'anar kutubi ana ma wato littattafai ake nufi to fa hukum kai hukunci bainahu فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق kai hukunci bainahu ai bain ahlul kitabi tsakanin ma'abuta littafi la tarafa'u ilayka idan suka ɗaga ƙara zuwa gare ka to kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar gare ka wala tattabi a hawa a kakka bi soyayyen zuciyarsu eh wato kakka bi soyayyen zuciyarsu an suka zo suka kawo maka ƙara to ka duba abin da alƙur'ani yake kawai kai musu hukunci أما جاءك من eh adilan wato wa- na'am
أما جاءك من الحق amma da aka min alhaqi wato wato shi ne yake cewa wala tattabi hawa'ahum kanka bi soyayyen soyayyen zuciyarsu adilan kana ne kaucewa amma da aka gabar abin da yazo maka min alhaqi na daga gaskiya a'a to kanka haka eh ko kuma ya zama hukum bainahu wala tattabi hawa'ahum ko kuma fasara ta biyu kanka bi soyayyen soyayyen zuciyarsu adilan kai musu hukunci na adalci amma da aka cikin duk abin da yazo maka min alhaqi na daga gaskiya da kowace fuska zai zai نعم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا likullin da likullin ja'alna minkum shari'atan ai ja'alna shari'atan wato mun sanya shari'a da kullin da kowanne minkum daga cikin ku ayyuka al'umma ya ku ayyan al'ummatai kowanne daga cikin ku wato mun sanya masa shari'a mun ba shi shari'a da zai hukunci da ita wannan haza da tariqan gwadabewa zai hamma bayani fi dina cikin addini yamshuna za su rika tafiya alaihi akan sa ولو شاء الله لجعلكم أمة wa'ila da Allah ya واحدة so da za- da Allah ya so da ya sanya ku al'umma guda daya ala shari'atin wahidatin bisa shari'a guda daya ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا Ah, الخيرات walakin sai dai ubangiji farraqukum ya rarraba ku bi rakan jama'a jama'a liyabluwakum dan ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku min shari'i ne daga shari'o'i al-mukhtalifat mai sassabawa liyan zural mudi'a dan ya bayyana mai biyayya minku daga cikin ku wal da mai sako da mai sako fastabiqul khairati ku yi gaggawar wato zuwa ga alkhairi ai sari ku gaggawa iri ha zuwa gare ta ita alkhairani إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون farko muku ta tabbata ga Allah jami'an baki ɗaya bilbasu da tashin alkiyama wai na biyu ko ubangiji zai ba ku labari da abin da kuka kasance kuna sabani a cikin sa min amrjin daga lamarin addini wai bizi kullun nan ku zai saka kowanne daga cikin ku bi amalihi da aikin sa وأن نحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك wa an hukum kai hukunci mai nahu tsakanin su ma anzalallahu da abin da Allah ya saukar eh wato kun ana ta maimaita wannan hukunci ana ta maimaita wato abin da yasa ake ta maimaitawa dan dada takririn sa kuma a san wato muhimmanci da yin hukunci da alqur'ani mai girma eh dan wato ana ta cewa kai musu hukunci kowa ya zo kai muku an faɗa aka kuma faɗa yanzu kuma ga Allah ya kuma faɗa wato saboda a kan abubuwan hukuncin nan ba ma- ba magana ne ta wasa ba sai ubangi ya ce kai hukunci bainahum tsakanin su ma anzalallahu da abinda Allah ya saukar wala tattabi a hawa'ahum kakka bi soyayya soyayya zuciyarsu wa hazarhum ka tsoro ka- ka tsauce su li Allah ya tunu ka dan wato kasu fitince ka ayyul luka kasu zarzar da kai an ba'ad ma anzalallahu ilayka ga wato wato burin shafin abin da Allah ya sokar gare ka wato ka tsaya ka bi abin da Allah yake kai kan wato soye-soyen zuciyarsu da yaudararsu ka isa wa ma'ana ka darje wa hanya ga burin abin da Allah ya so ka tsaya kan abin da Allah ya sokan maka نعم فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم in tawallau in suka juya suka ba da baya an hukum ga burin hukunci almunzal abin saukarwa gare ka wa aradu gairahu suka nufi wani wannan hukunci to fa alam ka san annama yuridullahu an yusibahum kadai dai wato Allah yana nufin wato isha ya shafe su bil uqubati da uquba fid dunya a duniya bi ba'd zunubihim da shashin zunuban su allati atuha wacce suka zai ke mata wa minha yana daga cikin zunuban nasu at-tawalli juyawa ga burin wannan hukunci naka wa yujazihim ala jami'iha kuma zai saka musu a cikin dukkan zuluman nasu bil ufra a ranar lahira wa inna kathiran minan nasi kulli lafasiqun minan nasu daga mutane da fasikun wallahi fasikai ne afa hukmal jahiliyyati ko yabghun hukuncin jahiliya suke suke wato nema billahi wa tayi ayyatul lubuna suke nema min mudahana daga mudahanan nan walmail da karkata idza tawallu idan suka juya istifhamu inkari istifhami ne na inkari ومن أحسن من الله حكما لقوم yukinun ai za a hada a hasan min Allah ya kuma ba ɗaya da ya fi wato hukunci wato ya fi kyan hukunci daga Allah Allah shi ya fi kowa kyan hukunci wato ya fi kyan hukunci da kaumin ga mutane ai inda kaumin a wajen mutane yukinun da suke wato sakankancewa ya bige da shi husubi zikiri ai keɓance su da ambato li annahum allazina yatadabbarunahu domin su ne wanda suke wato garwaje shi ya ai fadin sa dai ce muna san lamin Allah hukuman domin cewa hukuncin Allah baya ce banta wasu mutane banda wasu mutane eh wa'annan ayoyi duk sun shiryar bisa cewa addini guda ɗaya ne ta daga da wato ta haifiyar asali amma mai sassaɓawa ne a zato daga jihar wato rassa to Allah yana da wato Allah yana iya hukunci a kowane zamani da kowane lokaci da abin da ya- da abin da ya nufi akwai hikimomi a cikin hukuncin Allah da maslahohin al'umma a cikin hukuncin da Allah ya yi to mu kuma wajibi ne akan mu mi kauya da duk hukuncin da ubangiji ya yi da kuma jayuwa zuwa ga wannan hukuncin da barin wato wato bijirewa to da kuma yin gaggawa zuwa ga abu ayyuka na alkhairi cin gaban mutuwa da kuma wato tserewa abubuwa ya zo a cikin hadisi yawwa igtanim khamsan karibaci abu biyar kafin abu biyar ya same ka to ba wannan hadisin da so ba wancan ɗayan eh amma shi ma wannan ai ya kawo eh ka wato ka- karibaci abu biyar kafin abu biyar ya same ka shi ne ka ba karibaci wato samartakarka tun gaban tsufa ya same ka ko domin mutum yana da ikon ya ayyuka yayin da yake saurayi abinda ba zai samu ikon yin sa ba yayin da ya tsufa domin saurayi idan ya saba da sako ba zai kuma ba zai wato ba zai ba zai samu iko ba zai iya wato barin wannan sakon ba yayin da ya tsufa to kai kokari ka amfani lafiyar ka cin gaban jinyarka domin mutum mai lafiya to zai iya zartar da abubuwa a cikin dukiyarsa na kansa domin cewa shi idan ya yi rashin lafiya to- to dukkan jikinsa sai ya rauni gaburan biyu wato da'a gaburan aikin wato ibada kuma wato hannunsa sai ta zama ta takaita ga dukiyarsa sai dai gwagwaran sulutun dukiyarsa ma'ana ba zai iya bada komai a dukiyarsa ba inda ya fice sulusi eh in dai ba da lafiya yana kwance to abin da zai iya wasiya da shi sulusin dukiya alwasa ya fara zutun min sulusi wurin da ba za da alai illa su ji da ulwarsa ko ko ko warsa to wani zai ce ba su yadda ba yace to kai kari baci faradaka samun lokacinka kamla su bulika tun gaban wato wani abu ya zo ya shagaltar da kai bayani yana nufi da daddare kana zamowa wato marashin wani aiki da rana kuma zai ka zamo ka shagala da ayyukan rayuwa yawo ya kamata kai ta sallar na bilbili cikin dare a halin wato faragarka kuma da rana kai azumi a lokacin aikace aikacenka hasatan ma wato a keɓanci kamar wato lokacin wato kaka zamanin sanyi domin wato azumi zamanin sanyi wato ganima ce ta mumini manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce wato wato zamanin sanyi ganima ce ta mumini wato ɗala lailuhu daransa ya yi tsayi fatamahu sai ya tsaye shi yininsa kuma ya taƙaita fasamahu sai ya azumci wannan yinin a saboda ita zamanin sanyi sai ga wato asuba kafin barana ta fito har wajen shida da wani abu ko ba bakwai saura to kuma an ta fito bakwai din nan wato kuma da zaran shida ta yi kuma sai ka ji an ci kuma ta faɗi shida na yamma kaga ta kankance shi kuma tsawon daren shi kuma ya yi tsayi yace to kai kokarin wato yin amfani da wadatar ka tun gaban ka talauce yace yana nufin idan dai ka zama mai yarda da abin da Allah ya baka na daga abinci to ka wato ka ni ka gani man ci wannan abin da Allah ya baka kakkai wato kwaɗayin abin da yake hannun mutane to kai amfani wato ka amfani rayuwar ka tun gaban mutuwarka domin wato mutum mutum da yana raye yana da ikon yin aiki amma idan ya mutu aikin sai ya yanke saboda shi ya sa masu matattu sun je suka ga abin da suka yi da suka yi ta da suka yi sai su burin ina ma za su dawo ina ma za su dawo duniya shi kenan su zo su warware abubuwa marar to shi je su ta halili wato shi yi hailala wato eh marratan marra ko kuma su tallaci raka'a daya mana idan suka ga wato ladan hailala daya ko sallah baya daya in suka ganta sai su buri na ma su dawo duniya ba su hailala ɗari ba ko sallah a su sake yin baya ɗayan ma zai su samu abin da za a samu ake samu a ciki wato fursa ganima ce kuma rayuwa kaɗan ce wato ya kamata ga mai hankali kai ya tozarta wato kwanukan rayuwarsa alhamdulillah na wannan asu ba wanda wato ba wanda ya fi Allah kyan hukunci ai wato waye wanda ya fi Allah adalci babu shi waye wato wanda za a ce ya fi Allah hankali babu shi waye ya fi Allah adalci a cikin hukuncinsa ga wanda ya hankali ga wanda ya hankalci wato shari'a Allah ya kuma imani da shi kuma ya sakankance ya san cewa Allah shi ne mafi hukuncin din masu hukunci duk hukuncin ka Allah ya fi ka hukunci kuma ubangiji shi ne mafi kyautatawa ga halittarsa daga wato uwa da 'ya'yanta domin Allah shi ne masani da kowane abu shi ne mai rike mai wato danka ga kowane abu kuma shi ne wato mai adalci a cikin kowane abu ya yi kyau
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا كون له كي إيماني كفر يهودا ونصارى أولياء مسويا tuwalu lahum da za ku jibance jeniya da su wa tuwalu lahum za ku soyayya da su ba'abuhum awliya ba'ab su tsakanin su can shajin su masoya shaji ne jittihadihim saboda ɗayantakar su bilkufur a cikin kafirci wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya so ya soyayya da su a cikin ku shi ma yana daga cikin su ai min jumlatin yana daga cikin jumlar su inna allaha la ya'ti al-qawma ne adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane suke azzalimi bin wala bi muwalatihim da wato soyayya su ga alkufara kafirai fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira da'ira kana ganin wanda jinya take da zukatansu ai wato babu babu itiqadin raunin wato itiqadi ka Abdullahi bin Ubay ka ba Abdullahi dan Ubay dan Salul al-Munafiqin munafiqin nan za ka ga irin su yasari ne suna gaggawa fihim a cikin su ai fihim wala fihim cikin wato hulɗa da su kafirai ya da suna cewa mu'tazilina suna masu kafa hujja wai ga wannan wato alha ga wannan ita wato hulɗa da suke yi da su suna cewa na samu dan muna jin tsoron an tuzibuna an tuzibana da'iratu jiyawan zamani ta same mu ai ya duru bi haddaharu wato zamani da zai juya da ita a samu wata musiba zamani ya juyo ya samu da ita ya biyo da ita alaina a kanmu min jalibin daga fari au galabatin ko kuma makiya abokan gaba suka rinjaye mu in kuma suka rinjaye mu wala ya timma amru muhammad lamarin annabi muhammadu ba zai wato ya cika ba to fala ya miruna idan aka zo aka murkushe wato musulmi to ai ba wa'annan wanda muke soyayya nan da su kafirai muka yi girgima da su to shikenan kuma an zo an gama da lamarin annabi muhammadu wato fala ya miru ba za su yi mana awo ba kajin munafiki eh munafiki wato yana kaddara manzo Allah ba zai nasara ba eh to saboda haka Allah ya ce kasci wannan hulɗa to su Abdullahi bin Ubay munafiki yake ta ai mu muna yi ne saboda muna tsoron juyawar zamani yanzu muna cikin dama daɗi muna cikin wato nasara shikenan ayi wani zamanin kuma wata musibar ta zo ta fari ba inda za mu je mu yi awo sai wajen su ko kuma shikenan mu fita yaƙi da mu da annabi Muhammad shi kenan a je a rinjaye mu to in kuma ka rinjaye shi muka dawo sun san mu abokan gaban su ne ai muka je awo ma nan abin da zamu ci ba su ba mu ba eh ka ji munafiki eh na'am Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya bada amsa Allah yake me je فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم Zafi ya kusata Allah ya zo da budi aibin da ya zo da taimako li nabihi ga annabin sa sallallahu alaihi wasallam li izhari dinihi dan wato rinjayar da addinin sa aw amrin ko kuma wani lamari min indihi daga wajensa da haske sitir munafikina da keta asirin munafikai wabta zahin da kunyata su wa yusbihu sai su zamo wato nadimi da suna masu nadama alama asar akan wato abin da suka koyi fi amfisiyim cikin kawunan su min shakki da kokonto wa muwalati kufa da kuma yin soyayya da kafirai sai Allah ya kunyata su kuma sai Allah ya ba kuma Allah ya ba manzon Allah nasara kuma ya kunyata kafirai يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جعد أيمانهم إنهم لمعكم wato waɗanda suka yi imani wato suna faɗa limazihim ga sashen su idza hutika situhu idan wato idan wato aka keta wato wato siturum asirin su munafikai ta to su mu'minin suna faɗa ta ajiban dan mamaki su rika cewa a haula alladina aqsamu billahi jada imani shin ba waɗannan ne wanda suka rantse da Allah ba mutakar rantse wasu ai gaya ta ijtihadin jiha matuƙar ƙoƙarin su fiha a cikin rantsuwa annahum cewa su la ma'akum suna tare da ku fi dina a cikin addini ba wa'annan ne ba a ƙala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce حبطت أعمالهم فأصبحوا eh, خاسرين ayyukan su ta ɓaci eh ta ɓaci ayyukan su duk nagari ya ɓaci ba su da aiki kuma aiki dukkan aiki ya zama na munafunci da kafirci ya shige shi to aiki babu shi fa asbahu sai suka zama khasirin da tababbu tababbun a duniya duniya bil farihad da kunyatarwa wal akhirat ta mun kuma lahira bil iqab da hukuma يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ya ku wanda kuka imani man yartadid ai bil fakki yartadid wal idga man yartadda kenan ai yanzu wanda ya dano ku daga cikin ku addini ne gaba addinin sa ilal kufr zuwa ga kafirci to ikhbaru wannan ba da labarin ne bima alima Allah ta'ala da abinda Allah ta'ala ya sani ya san ku a hu afkuwarsa wa kadirtar da jama'a to hakika wata jama'a ta yarda ba da mutun nabi sallallahu alaihi wasallam bayan kauran annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga rahmar ubangiji to duk wanda ya haka fasofa ya fasofa Allah ya fasofa ya ya tillahu bi qawmi sannan Allah zai zo da mutane badlahum musanyan su yuhibbuhum da Allah yake son su wa yuhibbunahu su kuma suke son Allah qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace hum qawmu hadha su ne mutanen wannan mutum wa ashara ila abi musa al-ash'ari sai ya nuna ya zuwa ga abu musa al-ash'ari rawahu al-hakim hakim ne ya rawaito wannan hadisin fi sahihi a cikin wasu ingantaccen sa to Allah zai zo da mutanen da yake son su suke son sa kuma a izza azillatin masu tausasawa alal mu'minina ga mu'mine ai izzatu masu tsanantawa kuma Allah kafirin da bisa gafirai يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم suna wato yaƙi fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah wala ya khafu ba sa tsoron laumata zargin la'inin da zargi fiye a cikin sa kama ya khafu munafiquna kamar yadda munafikai suke tsoron laumar kuffar zargin kafirai ذلك فضل الله يؤتيه man من yasha يشاء alkal mazkur wancanan ka abun ambato ne al awsar ne daga subance subancen nan falala ce ta Allah da yake bada ita ga wanda ya so والله واسع alim عليم Allah mai yawan farla ne alimin masani ne biman hu ahlu da wanda yake macancancin sa wannan zala aya da zuwa ta sauka lamma qala ibn salam yayin da abdullahi ibn salam ya faɗa ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah inda qaumana hajaru na mutanen mu sun kaurace mana da muka shiga musulunci sai wannan aya ta sauka إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون shi kenan sai Allah ya ce kaɗai dai wato masoyanku eh wato wasu masoyanku to Allah ne da manzansa da kuma wanda suka yi imani su ne wanda suke tsaye da sallah kuma suke ba da zakka kuma suka zama masu ruku ai haji ne masu kankan da kai au yi sallu ko kuma dai suka yi sallah to suke yin sallah salata ta tsawuyi irin sallah ta tsawuyi ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم هو الغالب الغالب ومن يتولى الله ورسوله duk wato wanda wato ya so Allah ko kuma ya jibanci Allah ma'ana ya soyayya da Allah wa rasulahu ya wato ya so manzansa wallazina amanu da wanda suka yi imani eh fa yuqinuhum kuma wato ya taimake su wayan yafi'inuhum ko zai taimake su wayan surhum kuma zai wato zai taimake su dai fa inna hizballahi san dai wato jama'a Allah humul galibu da sunne masu rinjaye wato li nasrihi iyahu saboda wato taimakon sa gare su awqahu mawqi'a fa innahum ya afkata shi wato ma afka fa innahum bayanan dan bayani li annahum saboda cewa su wa'annan wato wato su wa'annan jama'a min hizbihi suna daga cikin jama'a sai atba'ihi masu biyayya gare shi يا نعم فإن سديتي إنما وليكم الله to zancen na Abdullahi ɗan salamun ne da magaman da mato da mabiyansa wanda Allah wanda Allah ya shirye da su zuwa ga musulunci فلما نزلت هذه الآية yayin da wannan aya ta sauka قال عبد الله بن سلام Abdullahi ɗan salamun ya ce
رضيت بالله ربا na yarda da Allah shine ubangiji na
ورسوله نبيا na yarda da manzansa shine annabi na
وبالمؤمنين أولياء na to na yarda da kuma mumini sune masoya na
والإبرة بأمور اللفظ wato izina dai wato da gamewar lafazi ake yi
لا بخصوص السبب ba da wato wato keɓantaccen sababi ba كل من ينتسب لله duk wanda ya danganta ga Allah هو ولي كل to Allah ya zama shi ne majibancin al'amuransa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh قال تعالى Allah ta'ala yace
الله ولي الذين آمنوا Allah shi ne majibancin wa'anda suka yi imani يخرجهم من الظلمات Allah shi yake fitar da su daga wato dukkan kafirci zuwa ga hasken musulunci alhamdulillah ya kyau نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم خزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ya أولياء da ku wanda kuka yi imani la tattahizul ladina tahzunakum khuzan wala iban kar ku riki wato wanda suka riki addinin ku wato huzuwan abin izgili da shi wala iban da wasa eh kar ku rike su masoya min alladina utul kitab daga wanda aka ba su littafi min qablikum da suka gabace ku wal kufara da kafirai sune mushrikai eh dujar wan nasli ai kar ku rike su auliya a masoya wato kar ku rike su suna son ku wayannan ba sa son ku kuma ba za su so ku ba واتقوا الله إن كنتم مؤمنين wata kula ku ji tsoron Allah da tarki muwalatin da barin wato banceceniya da su in kuntum mu'minin in dai kun zama wato mu'minai ai sadiki ne masu gaskiya fi imanikum cikin imanin ku وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا wai da na dai tumu illa salati wato idan an wato kuka kira zuwa ga sallah bil azani da wazana ittahazuha sai su riki wannan sallah zuwa abin izgili da ita wala ibar wato abin kuma wato wasa da ayyan sahabi shine sai su rika izgili da hada ita waye ta za ha ku su rika dare ne ya na'am akwai hikimomi a cikin kiran sallah yana daga cikin hikimar kiran sallah wato izharu bayyana wato alamomin addini da kuma kalmar wato kaɗai ta Allah da kuma sanarwa da shiga wakacin shigowar wakacin sallah da kuma gurin da za a yi sallar da kuma kira zuwa ga haɗuwa cikin sallar jama'a zuwa wani wa'annan da muka ambata na daga cikin fa'idodin kiran sallah wato akwai falaloli da suka zo a cikin wato kiran sallah ya zo a cikin hadisi farkon mutanen da za su shiga aljanna shine annabawa sannan shahidai sannan bilalu na tare da mai kiran sallah na ka'aba sannan sai masu kiran sallah baitul maqdisi sannan sai masu wato masallan- masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai kuma sauran masu wazana duk sai su shiga aljanna kowa zai shiga gwargwadon wato daraja aikin da ya yi ya ba cikin hadisi wato salasatu wato a mutum uku zane ba za su yi wato ba za su yi sannu sannu da hisabi ba ba san ba za su yi tsoron hisabi ba wato tsawon nan ba za ta gigita su ba wato wannan gigitan nan babba ba za ta wato firgitar da su ba mahaddacin alkur'ani da kuma mai aiki wato mai haddacin qur'ani kuma mai aiki da abin da yake cikin qur'ani da kuma mai wazara da ya shekara wato da ya wato shekara bakwai yana kiran sallah wato na'am zama wato baya wato wani tsammanin samun wani abu a cikin kiran sallar tasa da kuma bawa wanda aka mallake shi wanda ya kyautata wato ya kyautata aiki ga wato ubangidansa da ba da kuma wato haƙƙin ubangijinsa wato amsawa mai kiran sallah wato wajibi ne bisa duk wanda ya ji mai kiran sallah in yana yi karka ansa abin da yake faɗa ko da mutum mai jaraba ne ko wasu ne haila ce in dai mutum bai zama yana cikin banɗaki ba ko kuma yana cikin tara na yali nawawi ya ce mustahabbatun wato amsawa wato mai kiran sallah mustahabi ne sai ya rika faɗa abinda wato ba mai wasu nan yake faɗa idan amma idan ya zo ya ce hayya ala sala sai ya ce la hawla wala quwwata illa billahi in ya zo kuma hayya ala sala sai ya ce ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wannan da yake cewa kuma as-salatu khairun minan nawmi Na'am? Sadakata wanda alkhairi na dakta kai gaskiya kuma kai furci da alkhairi. Idan kuma mutum idan kuma shi ne kira sallah ya zo yana ikama ya ce karga mutum salatu. Sai ya ce a kama Allah wa adama ha ma da mutum sama wato lar. Yana daga cikin farlar kiran sallah. A cewa in aka kiran sallah bayan matafiyi. zai zama cikin wato zai zama cikin amana har ya dawo eh mu mun ga wannan sannan muke zaman kaula idan shehu radiyallahu anhu zai tafiya ya shiga mota motar sa ta ja sai mai kiran sallar sa charro sai ya kalli hanyar da yake ya kiran sallah haka shehu yake na idan wato aka yi kiran sallah a cikin wato a cikin wato kunnan jinjili wato aka yi wato kuma yi kama a kunnensa na hagu إذا ولد in aka haife shi فإنه أمان من كل سيان to wannan zai zamo amana daga uwa mu ko kuma uwa su ma to ai shi ne wannan ba abin da aka faɗa shi ne hudubar da ake cewa hudubar da ake cewa zan haifi yaro a yi masa ba wani abu ne hudubar ba Eh, a yi masa kiran sallah a ha- a kunnensa na dama a yi masa ikama a kunnensa na hagu shi ne kiransa shi ne Eh, kuma ana so a samu salihin mutum ya masa tahniki misali a samu dan ko dabino dan guntu ya tattauna a lakata masa yan a baki kuma so ake da an haifi yaro kafin wani abu ya shiga kunnensa a yi masa wannan Eh, in kuma akwai wani bawan Allah kusa da kowa ake masa raja'i kyakkyawa da an haifi yaron a kai shi ya maza maza ya masa kiran sallah a kunnen dama ya masa kiran ah, ikama kuma a kunnen hagu shi ne huduba ba Eh, ba fa wani abu ake ja a huduba Eh, ba wani abu ne za a ce an ko- sai wani ne ya san shi ba kowa ya iya wannan Eh, kowa ya iya shi saboda haka da zaran an maka haihuwa shi kenan tsau yaron ko yarinya kai maza maza kai musu wannan kafin wani abu ya fara shiga kunnen kullun da muka yi musu kiran sallah ko kai mata kiran sallah kullun hagu kai masa iqama ko kai mata iqama eh kuma a samu bawan Allah salihi wanda ake masa kyakkyawan zato ya je a yi masa tahani shikenan a ni ne mai kawai nan ba sai a ce za a yi hutuba wai a yi hutuba da suna ko amma ilimi yana da yawa ilimi yana da yawa ma ba ko akwai inda aka samu a'a bayan jinsi akwai inda aka samu wani kashe a sa suna ko eh wanda ya ciki kafin ranar suna ya an bata sunan ba eh eh to da wayar sun ba da ana yi ana sa suna eh ana sa suna sai a faɗi sunan amma dai ba za a raɗa suna ba sai ranar sai ranar bakwai eh domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a rana ta bakwai aka yi masa suna eh kaga yi na ta isa dai dai ta isa Eh, dai dai ta isa to mu karasa kawai mu karasa ba mu shirka kai dai ba ko gare ba kana nesa to an su karatu na'am
Allah iban ba ya
zalika bi annahum qaumun la ya'qilun zalika sanan ka wato zalika ittihadu sanan ka ruko bi annahu ai bi sabab annahu saboda cewa su dai kawai mutane ne la ya kiru da ba su hankalta wannan zalaya ne zuwa ta sauka da maqalil yahudu yayin da yahuda suka faɗa annabi ga nan sallallahu alaihi wasallama suka ce da shi bi man tuminu min rusuli da wa kake imani da wa kai imani daga manzanni fa qala sai manzo Allah ya ce na yi imani billahi da Allah wa ma unzila da abin da ya saukar ilaina zuwa gare mu al-ayata kamci wannan aya baki ɗayanta Na'am.
falan ma zakara Isa yayin da ya ambaci annabi Isa qalu sai suka ce la na alamu dinan sharra ba mu san wani addini mafi sharri ba min dinku daga addinin ku tunda ya faɗi ga annabi Isa
قل يا قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون kun kulka sai ya kuma abuta littafi har san imuna minna shin kuna ki minna daga gare mu ba komai ma'ana kuke ki daga gare mu ba illa an amanna sai dai kawai dan mun imani billahi da Allah da abinda aka saukar zuwa gare mu da abinda kuma aka saukar min qabla tun gaban anbiya zuwa ga annabawa wa anna aksarakum dan da yawa yawan ku fasiqun wato fasikai ne adbun ala an amanna kenan almana ma'ana dai ma sun ki nuna ba kuma kuke ki ba illa imanu na sai dai ima illa imanu na sai dai imanu mu ko mukhalafatukum da saba ku saba muku da muka yi fi adamu qabuli fi adami qabuli cikin rashin karɓar sa alzu abbara anhu bil fiski wanda aka tabiri da shi bil fiski da wato fasikanci allazi ne lazimta anhu gare shi wanda ta haza min ma yukaru wannan ko bai zama da kafin da wato ake ki ba قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله wani lokaci har rabbi kun bana ba ku labari ba bisharrin da mafi sharri min ahal zalika daga ahalin zalika wannan allazi tanqimuna wa kuke kin masubata waye maye mafi sharrin wato masibat masubata ai sawaban sakamako sakamako bi ma'ana da za a sakamako inda Allah a wajen Allah wato waye mafi sharri bana ba ku labari da wato bisharri da mafi sharri min zalika masubata min zalika daga wancanan ka wanda kuke ki wato mafi sharrin sakamako ai ma'ana sawabin sakamakon za inda lahi a wajen Allah to gashi nan zai bayani man la'anahu Allah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وعبد الطاغوت to shi ne wanda Allah ya la'ance shi ya nisan da shi gaban ramarsa kuma ya fushi gare shi ma'ana ya masa azaba wajen Allah min hun kira sai zan yi wato burai da alhinjirai min daga cikin su bil masjid da shafewa wa man abada dagutu da kuma wanda ya zama yake bauta a shedan da shedan bid'ati da biyayya da bin sa wa ra'ati minhum ma'ana man wato ya ya kiyaye ma'anan min a cikin min wa fi ma qablahu wato lafzaha ya kiyaye wato lafzinta a cikin abin da ya gabace shi وهم اليهود سنة يهودا وفي قراءة شو في قراءة ما بدم با بدم بدم با أبدا أبدا كنا هو إضافة إذا كم رأى شيء إذا ما بعده وتزوج أبدا كي كباين سا أبدا تاغوشي كذا مضاف مضاف إليه كنا إيه اسم اسم جمع سنة جمع لعبد لعبد ونسبه نسبه سكون بالعلم ده أدي الجلالة لك وفي جلالة كنا أولئك وجعلناك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل zanen tafi da wani makanan bijire la'annan ba wa mu domin cewa makon mafi ta ce an dara wuta wa a zallu mafi tsada an suwa in sabili da ƙuran wasu tafarki madaidaici ya ɗari ba haƙi tafarki ɗariƙin haƙi tafarkin gaskiya wa asalin sawa'i asalin sawa'u alwasu da shine tsakai tsakaitawa wa zikir sharri wa zikiru wa zikiru wa zikiru sharri wa zakara wa za ka sharri ko وذكر وذكر الشر واضل في مقابله قولهم لا نعلم دينا شرا من دينكم تشيزا في ما شيء اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل نعم ولو kai sani don cewa kowane wato sun ji daga mutane yana yin farin ciki da abin da yake gare shi wato yana kuma kin wato wani kuma kin wanda ba nasa ba da abin da yake kansa sai dai cewa wato gaskiya ita ce mafi cancanta abita wato mumini yana son mumini don dai cewa koyayya yana daga cikin ɗabi'u wanda suke kyawawa da wato kuma wato sufofi wanda suke maɗaukaka ya zo a cikin hadisi akwai bayi daga cikin bayin Allah su ba annabawa ba ne ba kuma shahidai ba ne wato annabawa da shahidai suna kwaɗayin matsayinsu ranar kiyama saboda matsayinsu a wajen Allah ta'ala sai sahabbai suka ce ya manzo Allah ka ba mu labari su waye su me ayyukansu me yiwa su mu an ka gaya mana musu su sai manzo Allah ya ce ku billahi su mutane ne da suka yi soyayya a cikin Allah ba tare da wato zumunci ba na wato na jini wala wato kuɗi da suke hulɗa tsakanin su ba su wato soyayya kuɗi ce tsakanin su ba yace na rantse da Allah wato akwai hasake hasake a cikin fasakun su su suna ɗaukaka suna hawan wato mumbarai na haske su ba sa tsoro yayin da mutane suke tsoro ranar kiyama su kuma ba sa bakin ciki yayin da mutane suke bakin ciki ranar kiyama an tambayi abdullahi salimi da wani wato da wani abu ake sanin waliyan allah da tsakanin bayansa a kala sai ya ce da kuma da taushin harshe ake sanin su da kyakkyawar ɗari'a da kuma sakin fuska da kuma wato yalwar zuciya da da kuma wato karancin wato jayayya وقبول الحديث ذلك da kuma karɓar hanzari من اتفقت على آن من da cikar da kuma cikar tausayi a cikin wato dukkan halitta alhamdulillah ya yi kyau ƙwarai.
na'am wannan shi ne wato bayan Allah ke eh akwai wani bawan Allah wani abu da ya faru da wani bawan Allah shi ne malam Musa kalla da ya rufe kwanan nan shi ke yake ya ke ba mu labari wata rana ya yi tafiya ya tafi kaula zai je ya ziyarci shehu yana tafiya sai ya je wani gari da ake cewa masa boba gilaso to zai kwana a garin to sai akwai dama irin gidajen wato manyan gari kowa da irin wato yan kasarsa da yake sauka to akwai wani mutumin wani bahaushe ne abu ba gila so ɗin shi kuma duk mutane irin irin namu sun za su wuce a gidansa suke sauka da ya je ya sauka sai ya samu wani bako shi kuma shi ma ya sauka a gidan bayan sun gaisa ya gaya musu daga inda yake sun gaisa da bakon shi ne gidan sai ya tambaye shi ce ina za ka ya ce ainihin zan je kaura ne ziyarar shehu ibrahim ce a mara ba maraba maraba shi ke nan suka yi maraba da shi can an jima ce to ai sai ka je kai wanka aka yi masa kai masa ruwa man aiki dan yi wanka kan ya gama wanka za a kawo masa abinci shi in ya kwana kuma a shigare shi da ya shiga wanka ya tuɓa rigarsa sai ya ji wannan wanda ya samu shi ma bako ne fa Eh, ba mai gidan ba wanda ya samu tare da mai gidan sai ya ji ya fara sakin baki akan shi Ibrahim yana cewa kawai mutane ku rika tahowa daga nisan wuri wai ku tafi ziyarar Shehu Ibrahim to wai waye ne jiya Ibrahim din nan kaza kaza kaza kaza ta ce malam ta ce sai na kasa wanka ta ce sai na sa riga sai na fito ta ce na hudu sai na same shi ta ce algara ta malam na ji kana magana kan shi eh ai haka ne eh na ku kamo hanya ba ku san ina ma za ku magana sai ce to abin da zan ce maka akwai abubuwa guda biyu imani shi yasa ake sani yace in mutum yace maka sharifi duk wanda yace maka sharifi ne Allah ya masa hannu biyu ne alama shi sharifi ne yace a ko kai biyu Allah ya masa ya saba shi dai ya masa dai wata halitta ta daban daga cikin mutane wanda za ta zuciya wannan sharifi ne yace a yace to imani shi yake tabbatarwa kan imani wani sharifi to haka nan ma bawan Allah waliyin Allah da imani kake sanin idan baka yi imani ba za ka san shi ba ko ba za ka amfani da shi ba yace idan an ce ma wannan sharifi ne shikenan sai baka yi imani ba to amfanin da yake sharifin ba za ka samu ba in an ce ma wannan bawan Allah ne waliyi idan baka yi imani ba to ba za ka amfani abin da yake tare da waliyin nan ba na baiwa Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wallahi malam na gode da duk ban san wannan ba to Allah ya taimake shi wannan magana da shi ya ba Musa ya masa sai kuma Allah ya taimake shi ya dawo kan kan hanya abubuwa ne na imani eh ba wai wata sifa ce da za a ce wato ta fito wato Allah ya yi wa mutum wata sifa ta daban ba amma za ka gane bawan Allah ta hanyar ma mu'amala eh za ka gan shi mai sauƙin hali ne eh baya ruku ga su nan dai duka mai da shi malam malam ya mana a cikin wato wannan eh kamar da yadda akwai a cikin tafsiri na shehi yana faɗa a cikin wa'annan wasu tasir din yana cewa akwai wata kista Allah jin malam suna ne jata yake cewa duk malamin da bai haɗa da ja uku ba ba la yutu bil ilmi eh wanda yake jin wannan tasir din ina jin zai zai ji wannan yace duk malamin da bai da ja uku to ilimin sa kamar bai da amfani eh duk malamin da bai da haƙurin jurewa jahilcin jahili eh, sai ka zamo in dai kai malami ne sai ka zamo kana da haƙurin da za ka jurewa jahilcin jahili Eh, sai kuma ka zamo kana da tsantsani da za ka gujewa wato abubuwan da Allah ya hana sai kuma kana da kyan ɗabi'a wacce za ka rayu da ita a cikin mutane shi ne ce duk wanda baya da wannan guda uku to la yutar da ilimi iliminsa baya da wani kima bai da amfani ina jin a ruhun bayani ne ya kawo shi to bismillah نعم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به wai na jawo ku idan su ne munafukai wato yahudawa munafukan yahudawa suka zo muku kalu sai su ce mu ɗin mun imani wa qad dahalu haqiqa sun shiga ilaikum zuwa gare ku multabisi ne suna masu cuɗanya bil kufr da kafirci wa hum kuma su karfarju haqiqa dai sun fita min in duk daga wajen ku multabisi na suna masu cuɗanya biye da ji wallan yumin ba su yi imani ba wallahu a'lamu bima kanu yaftimun Allah shi ne masani da abin da suka zama suna koyi shi ne nifaqi ne daga munafunci وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم الصوت to wata nan nabi na kafar wato ma'ana idan suka je gun kafirai sai su nuna musu su kafirai ne idan suka zo gun mu'mini sai su nuna ai su ma masu imani ne eh wata nan nabi wata raka sai nan kana ganin ciri daga cikin su su yahudawa suna gaggawa wato ya kauna suna afkawa sari'an da gaggawa fi isin cikin wato wato laifi shine alkazibu ƙarya wal udwani da zalunci wa aklihim su cin su haramun kar sha kamar rashawa لبيس ما كانوا يعملون abin da suka kasance suna aikata shi ya mugunta ilmin ilmin su haza wannan لولا amalu kai amalu aikin su haza wannan لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت laulan wannan halayen hawun rabbani ne ina ma malaman sun habar da fakihan su sun hana su merin da gari sun hana su an kaulihim al-isma an kaulihim al-isma gabaran wato fadin sa al-isma zunubin nan shine ƙarya wa akalihim sun da cin su na haram ina ma dai malaman su sun hana su yin ƙarya da cin haramun لبيس ما كانوا يصنعون abinda suka zama suna aikata shi ya mugunta ai tarku na hayyin barin wasu hana su da suka yi shiru ba sa hana su وقالت اليهود يد الله مغلولة yahudawa wato sun faɗa lamma bi alaihim yayin wato da aka kunta ta gare su ta gidihim da sarrafantar wasu ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ba da an kanu aksaran nasu mala bayan da sun kasance sun ne mafi yawan mutane dukiya sun fi kowa dukiya to shi kenan sai kuma wato ya zama an kuntata musu saboda wato sun sarrafantar da manzo Allah sai suka ce yadullahi wato ikon Allah magullata a cewa ce ai magullata mai kamewa ce an idrarin rizki da kuran kwaranyo da arziki ya ne na gare mu ai kallau bihi sun yi kinaya da shi an albukul ga wato wato rowa ta'ala Allahu an zalika Allah ya girmama gaburan zalika wannan qala ta'ala sai Allah ta'ala yace ولا كيديهم sai an hukumce ma'ana an kare aidihim hannayensu an fi ilil khairati gaban ayyukan alheri ba za su yi aikin alheri ba du'a'un alaihim addu'a ce a kansu ولئنوا بما قالوا Allah an ce su saboda abin da suka faɗa بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء wai dai wato ikon Allah abin shimfiɗawa ne shimfiɗaɗɗe ne ai mubalaga ne fil wasli isa matuƙa ne cikin sumanta wannan a ce ya dawo biljudi da baiwa wasu ne ya lazu an biyanta hannun ifadatul kasar don fa'idantar da yawa izga ya kuma ya zuru mustafi domin matuƙar wato abin da wato mai wato mai baiwa yake wato ba da shi in malihi daga zuciyarsa an yoke ya biya dai shi ne in zai maka kyauta ya maka da hannu guda biyu ma'ana ya dumbuzo kenan yanzu yana wato in fact yana cewa kai mai sha duk yadda ya so nun tausi'in daga wato yalwatawa wata bi'in da kuntatawa in ya so ya yalwatawa wani ya yalwatawa wani in ya so ya kuntatawa wani ya kuntata masa kuma la itirada wato babu itiraji alaihi gare shi ba wanda zai jayayya da Allah akan wato abin da yake so ya yi ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا wala yazidanna kaseeran minhum tughyanan wato wala yazidanna kaseeran ma unzila ilayka abinda aka saukar da gare ka aka saukar da shi gare ka mai rubuta daga ubangijin kamar alqur'ani daga alqur'ani wallahi zai kara wa sirri daga cikin su zai kara musu tughyanan shi shige wa kufran da kafirci lukufrihim saboda kafircewar su biye da shi وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة mun jefa wato kiyayya da kiyayya tsakanin su ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama fa kullu firqatin kowace jama'a minhu daga cikin su su halibul ubra tana saba yan uwanta كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها asbaha الله Allah dukkan da wato suka kunna wato naran wuta lil harbi ta yaki ai da harbin nabi saboda ya ka annabi sallallahu alaihi wasallam to dukkan da suka kunna wutar yakin annabi adbaha Allah sai Allah ya bice ta ma'ana kullama aradu dukkan da suka nufe shi raddahu Allah sai ya mai da su
ويسألون في الأرض فسادا suna ɗawainiya bil ardi a bayan ƙasa fasadin ai mufsidin suna masu ɓanna bil ma'asi da sabo والله لا يحب المفسدين Allah baya son masu ɓanna bi ma'ana annahu yu'aqibu shi dai ne musu uquba ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم wannan ahlul kitabi da dai ma abuta littafi amanu sun imani bi Muhammadu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata kulkufra sun tsori sun ji tsoron kafirci la kafarna an sai a ce da mun kakkare musu wato zunuban su wala adkhalnahum da mun shigar da su jannatin ni'ima jannatan ni'ima ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم da dai su aqamut taurata sun tsaye da taurata da linjila bil amal da yin aiki bi ma fihi ma da abin da yake cikin su wa minhu tana daga cikin abin da yake cikin nasu al imanu bin nabi da imani akwai wato a cikin abin da yake cikin su akwai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma unzila ilayhim da abin da aka saukar gare su na kutub na daga littafin na rabbihim daga ubangijin su to da sun yi aiki da taurata da linjila da abin da aka saukar musu na littattafai to la'akalu da sun ci min faukin daga burbushin su ومن تحت أرجلهم da kuma karkashin kafafuwansu da to bi an yi wasi'a alaihim shi ne ubangiji ya lwata bi an yi wasi'a alaihim rizqa shi ne ubangiji ya lwata arziki gare su wa yafidu kuma arzikin ya kwarayo min kulli jihatin daga kowace wato nahiya منهم أمة مقتصدة shin su akwai wato ummatu wato jama'a muktasidatun mai adalci ta amalu da take aiki bihi da shi wa hum su ne man amana bin nabi da wanda wa'anda suka imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ka abdullahi bin salam ka abdullahi bin salam wa ashabihi da abokansa وكثير منهم ساء ما ma ya amalu يعملون shine daga cikin su abinda suka zama suna aikata ya mugunta